إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعدوا ما عليكم من زكاة أموالكم لأنه حق الله على عباده وحق الله أحق أن يقضى وينفذ ولا تفلح أمة إلا بالتمسك بأوامر الله عز وجل لأنه هو الصلة التي تربط بين العبد وربه وإلا فيكون العبد عاس متعد عن حدود الله وشرائعه ولا ينبغي لمسلم أن يتجاوز حدود الله مع علمه وإيمانه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون عباد الله الزكاة فريدة فرضها الله على المسلمين ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا إذا أملك نصابا من مال وفرضها معلوم من الكتاب والسنة وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا تقام ولا تصح الإسلام إلا بها قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عباد الله إذا نظرنا في هذا الحديث نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بنا يعني أمتنا لما كانت فيه من الانتهاك حرمة هذه العبادات والأوامر ألم ترى أن من يتلفظ بكلمة الشهادة ويذهب ينقضها قوله وعمله ويقول هو مسلم ولا يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولا يصلي ولا يعرف أحكامها الذي لا تصح إلا بها وتجد من مسلما جمع مالا وعده ولا يعرف حق الله فيها فضلا من أن يعد حقه كم من هؤلاء في هذه الأمة اتقوا الله عباد الله وكونوا عباد متقين قال العلماء رحمه الله تعالى من رزقه الله نصابا من المال من الأموال التي تزكى فمنع الزكاة وجهد بفرضيتها فقد كفر ومن منع بخلا مع إكراره بوجوبها أثم وأعد الله العذاب لمن منع إخراج زكاة ماله بخلا حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم من ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفاعا من نار ويقوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قد صدق الله في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ومن أهمية الزكاة على المسلمين قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليبلغ لهم الإسلام ومن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إليه بعد أن شهدوا بالله ورسوله قال فإذا هم أطاؤوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث ومن حكمة مشروعية الزكاة بين المسلمين التراحم التراحم بين المسلمين وربط الأخوة الإسلامية وتطهير النفوس من شدة البخل والشح وتربية النفس عن جمع المال بلا إحسان والمساعدة كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء والأهم منها والأهم من هذه الحكم طاعة الله فيما أمر وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبره اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم في طيب نفس وطاعة يحبكم الله ويزيدكم في الأموال والأولاد ويقربكم إلى جناته لعدن إنه جواد كريم إنه جواد كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها كلب المتنة مجلس أوران الله مدعوكين سركي فأنا ودوبا تتي مدوما akan yin biyayya ma Allah maɗaukakin sarki da kiyaye dokokinsa da biyayya wa mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duba ta ji hankalinmu a kan ɗaya daga cikin rukunan musulunci shine zakka cire zakka na dukiya na dukiya na kuɗi ko cire zakka na dukiya na hatsi ko cire zakka na dukiya na dabbobi waɗannan su ne nau'o'in zakka na kusa wanda yake shafan mafi yawan mutane sauran zakkokin suna iya shafan mutane ne ba na kusa ba sai wasu sababba da dalilai sun faru kafin ya zanto amma muhimman su ne waɗannan guda uku saboda ka wanda Allah ya arzuta shi da dukiya sai lissafa dukiyarsa ya gani nawa ne ta kai nisabi na zakka na wannan shekara sai ya tambaya ya duba ya gani in dukiyar da kake da ita a wancan shekara ka ba da zakkanta sannan kuma yanzu gata ta sake zagayowa a wannan shekara a hannunka sai ka tambaya ka ji kuma yanzu wannan shekara nisabin zakkan nawa ne saboda haka sai ya zanto ka cire daga cikin hakkin allah maɗaukakin sarki ka bayar in kuma dabbobi ne sai ka ke kirgawa yau da gobe domin su ba sai ya shekara ba in Allah ya maka arziki aka samu haihuwa a cikin garken ka ya yawaita to kullum kana lissafi ne duk lokacin da aka ce dabbaka ta haihu dama kana nan da shi rubutacce dabbobinka nawa ne yau kuma ta haihu sai ka kara idan wannan ɗayan ne yanzu dai cika ba da zakkanka to da ta haifa maka ɗa sai ya cika adadin zakka da daka bayar to a lokacin daka ce da zakkan wannan dukiya ka bayar wa Allah maɗaukakin sarki in kuma hatsi ne to shi ma daga lokacin da kai girbi za ka lissafa abin da yake na adadi na nisabi idan ya kai adadi na zakka sai ka cire wannan zakka ka bayar da shi ma wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya zanto a bada shi mun sha bayani a nan kan cewa da yawa daga cikin mutane an gano bincike ya nuna mafi yawa daga cikin mutane masu dukiya na kasuwancin yau da gobe da masu sana'o'i na yau da gobe sukan kai nisabin samun dukiya a cikin zakkansu ta shekara amma kuma saboda kallon kansu da suke yi suna ganin su ba wadatattu ba ne ba masu dukiya ba ne saboda ba su mallaki gidaje ba ba su mallaki manya-manyan motoci ba ba su mallaki manya-manyan shaguna ba kudin da yake hannunsu ba sa lissafa shi da sauran kadarori da yake hannunsu wanda ya zakka ya shafe shi sai ga sun wuce wannan shekaran ba tare da sun cire zakkan ba wanda kuma duk mutumin da zai hau matakin zakka ɗan abu ne ƙanƙani wanda zai fara cirewa nisabinka da ta zo maka ne in dai ba daf'atan Allah maɗaukakin sarki ya kawo maka ɗauki na dukiya mai mugun tarin yawa lokaci guda ba to yawanci mutane sukan hau matakin zakka ne sannu sannu a hankali to a wannan sannu sannu a hankalin mutum sai ya raina kansa yana ganin cewa bai kai ya cire zakka ba alhali kuma shekaru da ya wuce da dama ya kai ma haka haka masu hatsi tun da ya noma ya je ya girbe ya tattara ya kai gida amma abin da yake kallo shi da lissafi yake da ya ciyar da shi shekara guda ko ba da ciyar da shi shekara guda alhali ba mamaki family is an extended family ta yadda yake ba zai yiwu ya zanto a ce abin da ya noma wanda zai ciyar da shi shekara sai ya cire na shekarar tukunna ya zama akwai sauran zakka a cikinsa saboda haka lissafi ake yi sai ka kirga ka gani sa'i nawa ka samu kuma sa'i nawa ne lissafin cire zakkanka saboda haka da yawa daga cikin masu manoma ana samun su ma wanda suke kurmushewa na haƙoƙin talakawa da Allah maɗaukakin sarki ce su cire daga cikin dukiyarsu na zakka saboda haka duk mutumin da bai cire zakkan dukiyarsa ba ya zama asim muta'addin an hududillahi wa shari'a ya zama ɗan ta'adda mai taka dokoki na Allah maɗaukakin sarki da shar'o'in Allah ta'ala bai dace ga musulmi ba ko ya taka dokokin Allah maɗaukakin sarki ma ilmihi wa imani da imaninka da iliminka ka saba ma Allah maɗaukakin sarki cikin wani abin da ya maka na ni'ima ba abin da ya maka na ni'ima ba ba azabtar da kai yayi ba ni'ima ya maka kuma ka saba masa ya baka dukiya ya kai nisabin zakka abin ka gode mar kuma sai ka saba masa bai dace ga musulmi ya tsinci kansa a cikin haka ba waman ya ta'adda hududallah duk wanda ya ketare haddodin Allah fa ulai kaumuz zalimun wadannan sune azzalimai su jira azaban Allah madaukakin sarki zakka wajiba ce Allah ne da kansa ya farlanta kan musulmi maza da mata yara da manya duk wanda ya mallaki adadin nisabi na zakka to zakka ta zama dole a kansa saboda ya tabbata cikin alkur'anin Allah madaukakin sarki Allah da kansa ya ce khuz min amwalihim sadaqa ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu da muka musu ni'ima ka karɓi zakka a hirohom wannan zakka za ta kyautata mu al'amuransu a rayuwarsu ta duniya kuma za ta raba su da azaba na lahira Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani an fiko ku ciyar min tanye bati ma kasabtum daga abin da kuka yi shi na alkhairi daga abin da muka fitar muku da shi a cikin ƙasa har kuka samu wannan arziki Allah ta'ala ya ce ku cire annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya umarce ni yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma su yarda da ni manzan Allah ne sannan su tsayar da sallah sannan su ba da zakka idan suka aikata haka to sun kare jinnanansu da dukiyoyinsu daga gare ni amma in ba haka ba Allah ya ce in suka yin waɗannan abubuwa guda uku sun ki imani sun ki ba da zakka sun ki sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in yaƙi su to saboda kaga kana musulmi annabinka ya yaƙe ka akan wani abin da kafi karfin sa to wannan lalle an lalace saboda haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu ba da hakokin Allah madaukakin sarki mu yi abin da Allah ta'ala ya ɗora mana na wajibi na bayar da wannan dukiya na zakka kana samun mutane da yawa daga cikin waɗanda suke mallakan dukiya ba su ma san nisabin zakkan nan sai ga babban mutum mai tarin dukiya miliyoniya amma wai bai san nisabin zakkan da zai cire a cikin shekara ilimin wannan ma wai bai sani sai ga yazo yana tambaya ba mamakin ya rashin sa'a ya je tambayi wani malami wanda yake zanto bai san ka'idan ba ko wani tambaye shi bai san ka'idan ba ya dora shi akan wani abin da yake ba haka ba ya je gaban Allah madaukakin sarki to su ne irin waɗannan wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa kan cewa ranar tashin alkiyama da ya zanto dukiyar da shike ya zanto suka tara ta Allah ta'ala dai sa ta a cikin wutar jahannama sai ya zanto a ƙona ta ta zamo gaushi sai ya dinga manna musu akan fiskokinsu ana manna musu a ƙirjinsu ana manna musu a kafaɗinsu da kuma gyaffansu sai Allah ce mala'iku su dinga musu bayanin dalilin da yasa ake musu wannan nau'i na azaba ya ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine duke da kuka taskace ta a duniya kuka kiccira zakka fa zuqu ma kuntum taknizun dan muguwar azabar da kuka tanada wa kanku na saban Allah madaukakin sarki akan mugunta na taimakawa fakirai da gajiyayyu akan abin da Allah ta'ala ya ce ku cire ɗaya bisa arba'in ɗin dukiyarku ku basu ɗaya bisa in kana da miliyan arba'in miliyan ɗaya ne zakar da take kanka miliyan arba'in Allah ce ka tafi da miliyan talatin da tara naka ne ka je ka yi duk abin da ranka yake so wanda ba saban Allah ba ɗayan nan ka ba wa fakirai miskinai talakawa gajiyayyu daga ɓangaren 'yan uwanka da waɗanda ba 'yan uwanka ba wanda ba mamaki adadinsu ya zanto ya yawa yanzu kana da miliyan ɗaya za ka cire zakka in ka tara mutum goma kowane ɗaya daga cikinsu za ka ba shi miliyan ɗari miliyan ɗari mutum goma miliyan ɗari kowane ɗaya daga cikinsu kai ka tafi da abso miliyan dubu ɗari ko kowane miliyan ɗaya za ka ba shi mutum goma za ka ba shi dubu ɗari kai ka tafi da miliyan talatin da tara su kuma su goma dukkansu ka tara su ka ba su miliyan ɗaya su goma kai ɗaya ka tafi da miliyan talatin da tara cikin farin ciki da yardan Allah da amincewansa in ka ɗauki naira ɗaya kai sadaka cikin miliyan talatin ɗin na Allah yana farin ciki da kai zai baka lada zai tanada maka aljanna zai gafarta maka sauran abin da ya rage na miliyan talatin da takwas da kaza da kaza a cire naira ɗaya wannan da sauran naka ne ka je ka ci abin da kake so ka ci ka dinka abin da kake so ka dinka ka shiga inda kake so ka shiga matukar ba saban Allah bane gobe kiyama kuma ka taso gaban Allah madaukakin sarki waɗannan mutane goma in suka yi wasa sai ka fi su kuma daraja a gurin Allah madaukakin sarki gobe kiyama sai ka shiga aljanna kunna kafin su su fara leko kofin aljanna in ka bi Allah ka bi dokokin Allah madaukakin sarki wani ma in ya cire miliyan ɗaya sai ya ka cancana ta wani dubu uku ne wa shi wani dubu biyar sai ga ya ka cancana wajen kusan mutum ɗari za a samu wannan miliyan ɗayan kai kaɗai da miliyan talatin da tara su ɗari da miliyan ɗaya haba malam ittaqillaha ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce duk wanda yake bayarwa ranar tashin alkiyama da mu mummunna masa wannan dukiyar tasa a kirjinsa a matsayin dalma na wutar jahannama a fiskokinsa da kirjinsa daga dan bashi Allah ya ce kun ba za a bar shi haka ba ku gasa masa bakar magana hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine kuka ji dadi da shi a duniya kuka ki bada duki hakkin Allah madaukakin sarki fa duku ma kuntum taknibun ku dan dani musibar abin da kuka tana dawo kawo ku wanda ka hakkin Allah wajibi ne dole ya zanto musulmi ya ji tsoron Allah ya ba mu Allah hakkinsa malamai suka ce duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da nisabi na zakka sannan kuma sai ya kiye bada zakkan yayi musu ma yace bai yadda ba fakat kafara wannan kafiri ne in ya shiga wuta ba zai fita ba in ya shiga wuta ba zai fita ba kace zakkan ma ƙarya ne ba zan bayar ba cuta ne saboda haka ba zan bada dukiyar nawa ba ka ƙaryata zakkan malamai suka ce in mutum ya shiga wuta ba zai fita ba domin kafiri ne duk mutumin da ya mutu kafiri ya shiga wuta khalidan fiha abada ba zai fita cikinta amma wanda ya rowa amma ya tabbatar da cewa wajiba ce amma shi ba zai bayar ba saboda mugun rowa da yake zuciyar shi wannan kuma mai sabo ne su ne irinsu wanda Allah ya jajjefa su a wuta da a gaggasa su na tsawon wasu kwanaki ko wasu satuttuka ko shekaru domin da ma Allah madaukakin sarki ya ce wa inna yawman kwana ɗaya a wajen Allah a ran tashin alkiyama ka yau ka alfi sanatin min mata uddun kamar shekara dubu ne alfi sana shekara dubu in aka ce mutum dai kwana ɗaya a jahannama a ranar lahira sai ya shekara dubun duniya ya kwana ɗaya to mutum ya shiga jahannama na masa azaba saboda ya ki bada zakka zai kwana ɗaya ko kwana biyu wani fa yayi shekara a kowane kwana ɗaya kwana dubu ya kwana dubu na duniya ya ce ya yi ɗaya gobe ma ya yi dubu ya yi dubu a ce ya kwana biyu ya shekara tukunna Allah ce ku fidda shi kaga wannan ya dole ransa ya bace da yawa Allah tsare mu da guta sannan kuma wanda shike ya zanto yayi wannan rowa din to shi mai sabo ne to akan me zaka yi sabo miliyan 40 kada da 39 akan ɗaya ka shiga wuta Allah ta da azaba ga duk wanda yake ba da zakkansa saboda rowa Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani mutumin da shike zanto zai ki ba da zakkan dukiyarsa sannan kuma bayan Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ba ce Allah ta'ala ya sanya wasu wato macizai su dinga cizonsa suna dungurinsa da wannan dukiya nasa ta gaba gare shi da kuma baya gare shi sai ya zauna wato a cikin wannan zama da dai miqdari 50 na alfasana kowane kwana daya haka na Allah ta'ala zai yi masa wuce sabi ranar tashin alkiyama yana daga cikin muhimmancin cire zakka da musulunci ya ce a cire zakka zakka wato wajiba ce akan musulmi kuma tana karfafa masa imaninsa kuma yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa mutum ya kiyaye ba da wannan zakka kuma yana daga cikin hikiman zakka da Allah ta'ala shar'anta akan musulmai shine at-tarahum bainal muslimin tausayi tausayawa tsakanin musulmai ka cire dukiyarka zakka ce ka mika ma dan uwanka fakiri at-tarahum zaka ji tausayi a cikin zuciyarka wannan bawan Allah wai yanzu su waɗannan goma nan yanzu da suka zo suka jeru wai suna jiran ba su naira dubu ɗari ɗari ne su goma na cire zakkan miliyan 40 su goma nan wannan ya karba ya wuce haye ka kirga goma su tafi duk waɗannan fakire ne a wajen ka su goma duk kana kallon su ɗaya ka cire a cikin 39 a cikin 40 kana da 39 duk sun tafi to kaga akwai attarahun bayan kai ma kanka da ka ji kai kai lalle fa alhamdulillah Allah ta'ala ya sa na tausaya mu waɗannan bayan Allah na sake musu haƙoƙinsu akwai attarahun bayan musulmi in fa baka bayar ba fa to wannan kuma akwai rashin tausayi to wannan rashin tausayi shine wutan sannan akwai rabatul ukhuwa al-islamiyya akwai kauna na musulunci da dai karu da su ji suna kaunan ka kana son su yanzu aka ka kira wani fakiri ka ce zo yana zuwa ka kirganan nawa ne dubu ɗari ne to zakka ne na dukiya na da na cire na wannan shekaran tafi ai wannan kai wasa sai ya irin wancan addu'an da wancan mutumin da yake tafiya cikin jeji akan dabbansa da abincinsa ya kwanta bacci da ya farka sai ga dabban da abincin sun gudu a cikin sahara ya duba gabar da yamma kudu da arewa babu inda ya zanto ya samu wannan dabba ya kwanta jikin bishiya yana jiran yunwa ya kashe shi saboda ba wani hanya ba mafita sai can koyi dawo ya zo ga dabban nasa ta tsaya a kansa sai ce Allah na gode maka kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda farin ciki yana gwada ma Allah shi ne bawan shi ne ubangijin Allah ne bawa saboda tsabon bala'in farin ciki da Allah ya dawo masa da dabbansa to wannan mutum yanzu fakiri ka tare shi yana fama yana neman ya yi sallama a gidan mutum yana neman a bashi naira ɗari biyu mai gida da matansa da yayansa ya je sallama da Allah kana da ɗari biyu ne kai kuma yanzu ka gamu da shi ba roƙon ba komai kirganan dubu ɗari dubu ɗari ya cika ya je ka zakka dukiya ne ayan kai wasan ya sure ka he yadda kai bai san yadda kai ba to akwai tausayi sannan kuma akwai tatahirun nufus tsarkake zuciya daga mugun ruwa ne ta hana maka ruwa wannan kyauta ce daga Allah duk miliyan 39 naka ɗaya nasu Allah ce zai tsarkake zuciyarka daga mugun ruwa ba za ka yi ruwa sannan akwai wato wato tarbiyya warai wajen gudun tara dukiya don saboda akwai kyautatawa da kuma taimako a cikinta sannan kuma mafi muhimmancin sa shine da'atullahi fi amma amara wa tasdiqur rasul fi ma akhbara biyayya ma Allah madaukakin sarki cikin abin da yace ayi kai shi yafi dukkan waɗannan abubuwan sannan da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace in baka yi ba wuta kuma kai imani da haka ne waɗannan abubuwa duk sun fi waɗancan alkhairi saboda ka yayin wa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu tsare kawo kanmu mu tsare dukiyoyinmu mu kuma tsare haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da biya wa mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam kan wannan ɗan abu kankani wanda Allah ya ba mu mu taimaka mu yan uwanmu ya kamata mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sake waɗannan dukiyoyi waɗannan yan uwana mu su masu amfana mu mu amfana daga abin da shike danto ake bayarwa saboda haka musamman halin da ake ciki a yau musamman manoma da suka yi noma mutane da yawa da aka ci suna godiya cewa alhamdulillah damuna ta yi kyau damuna ta yi kyau saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ni'imomi akan ni'imomin da ya mana sannan kuma muna kira zuwa ga 'yan uwa ɗin waɗanda Allah musu arziki su cire waɗannan zakka na dukiyarsu domin wannan shine ƙarin ni'ima ɗin shekaru masu zuwa idan Allah ya ga abin da aka yi na kirki to shi ma sai ƙara mana domin dai ƙara mana cikin dukiyoyinmu dai ƙara mana cikin lafiyarmu dai ƙara mana cikin ƴaƴayenmu dai ƙara mana cikin zaman lafiya da duk abin da muka roƙe shi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu Allah tsare mai tsare mana imanin mu Allah tsare mana wannan ƙasa ta mu da al'ummar mu Allah tsare mana wannan gari namu bayan Allah waɗanda suke zanto suke taimakawa dangane da wannan rayuwar wannan masallaci Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi waɗanda suka gina mana wannan masallaci Allah ubangiji ya biya su da aljanna wanda suka gabata daga cikinsu Allah ya fi musu wanda suka rage Allah ubangiji albarkaci rayuwarsu da zuriyarsu waɗanda suka ba mu kyautar makaranta Allah ya musu albarka Allah ya biya su Allah saka musu da alkhairi wanda suke ta faɗi tashi domin ganin makaranta ta tabbata da masallacin mata Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara buɗa musu ya yalwata musu ya ƙara musu albarka da arziki waɗanda suke kulawa da tsaftace masallacin nan da kulawa da tsare masallaci ɗin da dukkan abubuwa da yake zanto haƙoƙi ne na wannan masallaci Allah ta'ala ya musu albarka Allah ubangiji waɗanda suka tona mana wannan bohol a gaban masallaci su ma muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi waɗanda suke taimaka Allah ya taimake su waɗanda suke zanto suke kokarin kawo matsala mu wannan ƙasa muna roƙo Allah ta'ala ya shiryar mana da su in ba shiryayyu ba kuma Allah madaukakin sarki ya mana maganin su halin da ake ciki ya ubangiji muna tawassuli da abin da muka karanta Allah ka biya kowa bukatar sa na alkhairi in ba alkhairi Allah ubangiji ka musanya mana abin da ya zama mana alkhairi a gare mu Allah tsare mai tsare mana imanin mu Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم صل ذات بيننا وعلى بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله